ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه muna darasi na 29 a cikin karatunmu na littafin zadul mustaqni a wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan da ke kofar gadon kaya kano nigeria kwanan wata 12 ga watan rajab shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan januwari watan 1 shekara ta 2024 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a cikin babul hait wanda yau insha Allah za mu kammala shi da taimakon Allah ta'ala idan za ku yi tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan faɗin malam wa ya harumu watko hafil farji haramun ne daga cikin abin da aka haramta a yi wa mai haila idan mace tana al'ada haramun ne a sadu da ita amma a farji saboda Allah ce wai salunaka anil mahid wal huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah muka ce al istimta' jin dadi da mace ba saduwa ba ya halatta bima dunal farji da abinda ba a cikin farjinta ba wannan ya halatta kamar yadda nana Aisha take cewa idan tana al'ada annabi yakan sa ta ta yi unzugu ta daure inda al'ada take zuba sai yayi duk abin da zai da ita amma bai gairi ci ba me yasa saboda Allah ce fa'tazilun nisaa fil mahid ku kaurace wa mata in suna al'ada shari'ar Allah ne doka ce ta Allah ba ra'ayi ba ne dole ne wannan wajibi ne ita mace dole ta guje wa mijinta ko da baya tsoron Allah zai iya nemanta a wannan yanayi to ta yi masa da'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq din mijin da ya nemi matarsa tana al'ada to bai halatta ta yi masa da'a ba kuma in za ta iya guje masa to ta guje masa wannan ba laifi bane kuma akwai hukunci a kansa idan ya sadu da ita tana cikin al'ada muna yin wannan bayani ne saboda mutane ba su da kirki akwai wanda halinsu bayi da kyau ba sa tsoron allah ba su girmama dokar shari'a a cikin al'amura da yawa an sha yin fatawa wasu suna zuwa suna karya wa matansu azumi da ramadan su ba za su yi azumin ba kuma in matan sun ɗauka su karya musu za ku yi mamaki in an faɗi wannan maganar amma yana faruwa wata ce lokacin da ya je kasuwa rana ta raba tsakiya ko da la'asar sai ya dawo abun mamaki musulmi wata ta ce bata san sau nawa aka karya mata azuminta ba su a jahilcinsu suna ganin da'a dole ne a irin wannan babin to ballantana magana al'ada kan wannan abu ne da yake faruwa da yawa to shi yasa haramun ne mutane ya kamata su sani doka ce ta Allah haram ce ga matar ta bada dama haramun ne namijin ya aikata haka din fa in fa'ala fa alayhi dinarun aw nisfuhu kaffara dun mun karanta wannan mun yi magana akan al-mubtada'a wacce ta fara jinin al'ada mun faɗi hukuncin ta ga yanda za ta yi tajlisu aqallahu thumma taktasilu wa tusalli har zuwa ƙarshe mun yi magana akan mai istihada a nan muka tsaya mace mai jinin istihada wa in abara aksarahu fa mustahadatun idan jinin ya tsallake mafi yawancin kwanakinsa to ya zama rashin lafiya abinda malami yake nufi duk macen da ta zubar da jini a wata ya wuce kwana sha biyar to ta ci gaba da sallata da azuminta da komai da komai da take yi lokacin tana cikin tsarki ta dawo tsarki don wannan jinin jini ne na ciwo sunansa damu fasad amma jinin haila damu tabi'a wa jibilla ne istihada kuma damu maradin wa fasad ne wa nazif da ka bai da kyau ba jini ne mai kyau ba baya hana komai ya yi mana bayani akan kalar jinin al'ada da kalar jinin rashin lafiya shi ma duk mun yi bayani fa'in kana ba'adu damiha ahmar wa ba'adu aswada wa lam ya'bur aksarahu wa lam yanqus an aqallihi fa huwa haiduha duk jinin da yazo da baki baki haka jaje jaje baki baki to jinin al'ada ne jinin rashin lafiya kuma ba baki ba ne ja ne gau kamar jini in an yanka dabba yake su ba shi yasa ya ce al'isiwal ahmaru istihada jan istihada ne domin karanta wannan to sai kisimi na hali na uku wa illam yakun damuha mumayyazan qa'adat ghalibal haid min kulli shahr duk matar da ba ta iya bambance jinin da ke zuwa mata na haila ne ko na rashin lafiya ne to sai ta dora wa kanta kawai ta zama mutahayyira wannan ita ce kashi ta uku kenan kun ga mun yi magana mubtada'a wacce ta fara jini almu'tada wacce ta saba almutahayyira ta ƙarshe rudaddiyar mace wanda ba ta iya gane jinin nan na ciwo ne ko na al'ada ne kuma Allah ya jarabe ta tana zubar da jinin al'ada tana zubar da jinin ciwo to irin matar da take zubar da jini a koyaushe ya za ta yi kawai sai ta ware kwanaki goma sha biyar shi ne ƙa'adar galibar haidi min kulli sha ko kuma ba yawan hailar ba yawan masu yin haila masu yin haila galiban mutane mata kwana shida suke yi ko kwana bakwai a nan ba ta da tamizi kenan ita ce mata hayyira sai ta zauna sita ta ayyam ko saba ta ayyam kowane wata kawai in ta zo sai ta wari kwana shida ko kwana bakwai ta daina sallah ta daina taba ƙur'ani ta daina duk abin da mai haila take dainawa tana yin kwana bakwai din nan ko jinin ya tsaya ko bai tsaya ba shi kenan kawai ta ci gaba da ba ni sunan shi ibadarta wannan shine hukuncin da ya fi inganci a kanta to wacce za ta tsaya kwana sha biyar ita ce wadda jinin yake mata yawo sai ya ƙara ya tsallake al'adar ita zuwa yana ƙaruwa to za ta ta ƙarawa wanda wannan duk ƙare-ƙaren da za ta yi na jinin to ba zai wuce kwana sha biyar ba yana tsallaka sha biyar kawai ko ya tsaya ko bai tsaya ba a ci gaba da sallah a ci gaba da ibada to shine malam ya kasa mana su kashi-kashi mustahada mu'tada tajlis adatuha mustahada mumayyiza tajlis tamyiz wadda tana iya bambancewa shikenan sai ta amfani da ranakunta da take iya gane wannan jinin na al'ada ne wannan jinin na isyada ne kuma mun yi bayanin kalan jinin haila a satin da ya gabata akwai mutahayyira sai ta zaɓi kwanaki shida sai ta ta tama shi kenan shi sa mala ya ce wal mustahadatul mu'tada wala mumayyiza tajlis adatuha mai istihada da ta saba wannan shine yar halin farko kenan wanda ta san al'adarta ta san kwanakinta to kawai ta rinka zama a iya kwanakinta da ta saba in mace ta tambaye ka ka ce ke baki san kwanakin da yake al'ada ba eh na sani malam shikenan ki je ki ta zama a iya kwanakinki abin da ya karu fa malam shikenan kawai ki je ki wanka ki ci gaba da sallah shine tajlis adatuha mustahada ce mu'tada ba iya jinin haila take ba tana jinin haila ta san kwanakinta na haila kwana bakwai take yi to amma jinin yana tsallake mata to amma ta riga ta sani wannan wanda ya karu din na rashin lafiya ne to kar ta rude kawai ta ci gaba da zama kwana bakwai ba sallah ba azumi ba kaza ba kaza ba kaza amma yana dorawa shikenan sai ta ci gaba da ibadarta to idan ta manta fa sai ta ce ta manta don wallahi wasu sai su yi masu manta ke kwana ne wallahi malam ni fa na manta to shine ce wa in nasiyatha amilat bit tamyiz salih to sai ka dora ta akan tamyizi kamar ya kin manta al'adarki eh to ki duba jinin in kika yi kwana bakwai ki ga jinin da ya zo kwana na takwas iri ɗaya ne da na kwana shida kwana biyar kwana hudu kwana uku irinsu ɗaya ne eh malam iri ɗaya ne sai ki ce sai ka ce da ita to ki ci gaba da zama hailaki ce ta ƙaru kaga nan ta yi aiki da tamyiz tana iya bambancewa a'a daga kwana na takwas na tara ɗin nan malam jinin ya zama ja a to kin ga ai da wancan jinin da wannan jinin ba iri ɗaya ba ne to sai ki aiki da tamyiz bambancewa to sai ki zauna iya kwana bakwai duk abin da ya karu akan kwana bakwai wannan jinin da ya canja din to hukuncin shari'a ma ya canja a kanki ba ki da lafiya ki ci gaba da sallah ki da azumi ki ci gaba da karatun qur'ani ki duk da jini yana zuba ki tafi asibiti wacce ta manta bata gane kwana nawa take bata yi amfani da tamyizi wannan shine hali na biyu amma mai mantuwa kenan fa in lam yakul laha tamyiz to in ba ta da ilimi ma da za ta yi ganewa dan akwai matan da wallahi ba sa ma ganewa na yi muku bayani a satin da ya wuce daga cikin illolin abin da yake damun mu matan mu ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa karatu kuma wannan ba inda za a yi mace ta gane shi a arewa 24 ba za ta gane shi to ainihin suke kalla shi yasa ba za ta gane ba babu shi a cikin fim babu shi a cikin wasan kwaikwayo babu shi a cikin drama yana islamiyya ne yana sunna tv yana afirka tv yana manara tv ko ba ka bane to can za ki je sai ki duba sai a miki bayani amma ba makaranta ba sauraron malamai za a yi ta shirme wallahi yawancin ku wanda baya harkan makarantar mata ba zai gane illar da al'umma take ciki ba amma duk malamin islamiyya da yake koyar da makarantar mata indai ana masa fatawa wallahi malam wani abun za ka yi mamaki Allah da ya sauye wani mutum wata shekaru daga baya ku hakuri lokacin ina ina service ina NYC a Benue ne to nayi ne a ofishin alhazai to muna interview alhazai duk wadda za su je aikin hajji sai wani babban alaji da babban mota ya kama mata shi ina zuwa sai ce malam na son ganin ka ce to to Allah a dan lallaba mana a hajji ya ta samu ta dan wuce dan tambayoyin nan wallahi malam sai dai a hankali na ce ai ba wani abu bane menene rukunan musulunci ne fa za a tambaye ta ya ake alwala ake sallah aikin hajjin ya me ta sani a ciki malam ai mana afuwa dai matan nan ina jin ta kusa haifa na na ce a zan tambaye ta sai dai in bata ce ba kuma sai in gaya mata amsar amma magana ka zo ka ce kar in tambaye ta ba ta taso ba na zo na zaunar da ita ba abin da ta sani bata iya alwala ba bata iya sallah ba qur'ani na karanta mata kulhuwa bata iya karanta ba inna a'tainaka wannan da ni akai wannan abu bata iya yana zaune a gefe ce mala ina gaya maka na ce yanzu wannan kudin da za ka kashe miliyoyi ka biya mata ba za ka iya biya mata islamiyya ta rinka zuwa ko a sati sau ɗaya sau biyu ba komi ba ta iya ba na ce to yanzu ya za ki yi aikin hajji a haka to suna nan barkate idan a ta ɗaukansu a manya-manyan motoci ana zuwa gidan biki fafafafaf ana rufe ƙofa eh mana matar hajji matar alhaji ne dumaduman motoci da zabga-zabgan gidaje na albari suna zaune a ciki amma ba su san Allah ba ba sa zuwa islamiyya kuma ba a ɗaukar musu malama tana koyar da su ba kuma mijin baya koyar da su wai a haka ake rayuwar wai wannan wai shi ne jin daɗi to kuma irin waɗannan fa su ne za su haifi 'ya'ya kuma ka je kana ribibi a kansu a yar gidan wani ne yar gidan hajiya wanci ne ita ba ta sani ba uban bai sani ba to ya za a ta sani ba za ta iya sani ba so ku kai matan ku makaranta in ba ka ba wallahi za a samu matsala duk mutum da ta mutu ba ta iya waɗannan abubuwan ba to za ta yi ta ibada ne a cikin jahilci jinin da duk watan duniya sai mace ta yi amma ta jahilce shi duk wata ba duk wata sai sun yi kuma ana samun matsalar ainihin wato canjin al'ada din kamar yadda malam ya faɗa yanzu mu karanta wani lokacin jini ya karu tana kwana bakwai ɗinta sai ya dawo kwana shida ko ya dawo kwana bakwai ko ya je takwas ko ya dawo biyar wannan duk inda ka samu mata suna samu wannan matsalar to da tsarar sun samu wannan mushkilar sai su rude yanzu jinin malam yana iya yanke mata ta saba kwana bakwai take yi wani lokacin wallahi malam sai ya zo ya mata a kwana hudu sai ya tsaya tun kwana hudun nan ya daina zuwa a ka'ida Allah yana bin ta bashin sallar kwana na biyar na shida na bakwai to amma ba ta da tamyizi me ba ta da tamyizi ba ta da ilimin da za ta iya gane meye alamar ma daukewan jinin yanzu ka saka mata a layi guda ɗari ka ce kuna al'ada duk wata ko e don Allah ya ne ne alamar ɗaukewar jinin al'ada kawai wata cewa za ta ya daina zuwa to za ku ji kuma daina zuwa ba dalili ba ne zai iya daina zuwa kuma gobe dawo ta sani ba alamun ɗaukewar jinin al'ada shine kamar haka ana aiki da kwanakin da yake zuwa mace tana sa tsammani yau kwananta na bakwai tana tsammani yau zai dauke ɗaya kenan na biyu akwai aljufuf gaban yana bushewa inda jinin yake zuwa sai ya bushe ya kandare ya kambare haka aljufuf na uku akwai zama da ake sa wani lokacin su yi a cikin daro ko cikin ruwa akwai wani farin abu da yake fitowa a gaban su ana cire shi alqasatul bayda alqasatul bayda za mu zo mu karanta nan gaba malamai sun yi fassara guda biyu wasu suka ce farin tsumma ne suke dauka in kwana na bakwai din yayi kwanakin kwanan da ke tsammani ya dauke sai ta samu farin kyalle ko farar auduga sai ta sa a cikin gaban zuwa ɗan lokaci in ta zaro shi ta gaba komai fariƙal to shi kenan shi ne alƙassa albaidwa ɗin ma'ana audigar da ta sa ta sa ta ta fito fariƙal ta ji ɗaya wani malamin kuma ya ce abin da ake nufin ƙassatul baidwa wani farin ruwa ne ma'un abiyat idan mace ta yi al'ada ta gama sai wani farin ruwa fari sai biyu in ta saka tsumman ko ta saka audigar in ya biyo da wannan farin to shi kenan khalas to jini ya ɗauki alama ta alama ta uku asufra wal kudra wani ruwa ne da yake zuwa a gabansu ruwan jini-jini da datti-datti haka ruwan fatsa-fatsi ruwan ƙasa-ƙasa jinin ne sai kaga ya dawo mai kun ya rinka zuba baki to sai ya dawo yana zubo ya dawo yana bada ruwan ƙasa-ƙasa tsararo da kuma dauda-dauda haka as-sufra wal kudra al kudra al ma'ul kadir ruwan da bai da kyau to in mace a ƙarshen al'adarta zamu zo mu karanta yau insha Allah ta ga wannan alamar ruwan ƙasa-ƙasa din yana zubowa bayan da ta yi ta jini kwana 1 2 3 4 5 6 7 kawai wata ran sai ta ga wannan abun yana zubowa to wannan ma alama ne na me jini ya gama datti ne yake biyowa kawai yake wankewa shi wannan an gan shi ko da yana cikin zuwa ma kawai a yi wanka ko da bayan an yi wanka ne aka ga ya zubo duk alama ce ta tsarkaka waɗannan alamu ne masu muhimmanci da mace ya kamata ta gane su da 'ya'yanmu 'yan mata ya kamata mu koya musu a sai musu auduga bai kamata mace ta zauna ba ta da auduga a kabet ɗinta ko a gidanta ba farar auduga ko wannan abin da suke amfani da shi always wannan part ba sai ta yi ta zuwa tana cewa ba ni kudi in sai kawai ko sayayya ka je kasuwa sai ya ka basu ba sai ka yi magana kana da yara yan mata ba sai yarinya ka budurwa ta zo ta ce baba a bani kudin part ba sayi kawai ko ka sa uwarta ta je ta siyo a jefan mata a dakinta da wannan auduga da wannan sannan a yi musu bayani ina tabbatar muku wannan karatun in dai ba a musu bayani ba to ba za su iya ganewa ba kuma fima-fiman da kuke sa suna kallo ba a koya musu wannan a ciki ito ai suna yakan mu ne dole mu ma mu yake su ai yakar mu suke dare da rana gidajen mu sun cika ba a jin karatu ba wa'azi sai fim sai fim kuma wani zai ce me yasa ake samun matsalar jinin nan yawancin abincin da mata suke ci yau da cututtuka na mata kasratul ma'akil wal masharib shaye-shaye komi suka samu su ta sha da zaki da maiko da wane ne da kayan ciye-ciye na zamani kayan gwangwani dinnan ana ta magana a kai wannan yana da tasiri kwarai da gaske wajen canja musu al'adarsu wataƙila wani abincin da kake kawowa ne zai zo ya canja yanayin matar taka ko ya canja yanayin yadda ta zubar da jini so akwai mushkila ba karama ba kuma da yake ba ni sunan shi da matsalolin magunguna da ake sha magani duk wanda yake yin wa matarsa planning shi ma dole ya samu wannan matsalar planning mai allura planning mai kwaya planning implant planning da ake sawa a ciki da wanda ake sawa anan duk wani nau'i na planning da ake yi yana taimakawa wajen rikirkita al'adar ya mace da zarar ka fara yi mata allura na katta haihu ko tana shan kwaya na katta haihu to ka shirya kuma al'adar ta za ta iya rikicewa to idan al'adar ta rikice in ba a koya mata wannan ba ya za ta yi ta saba tana jinin ta kwana shida kwana shida an ji an dirka mata allura saboda kar ta kara haihuwa sai ta ba da gap to jinin ya zo yana zuwa mata kwana goma sha biyu ya za ta yi ko kuma yau ya zo mata kwana uku wani watan sai ya zo mata kwana takwas to ba makaranta kuma wannan yana cikin fatawar da ke wa'al da malamai akan harkar jinin al'ada galiban za ce al'ada ta ta canja kina planning eh abun mamaki su turawan da suka kawo magunguna na hana haihuwa na dakatar da haihuwa na wani sauransu ba su iya kuma suka kawo maganin da zai daidaita musu jinin ba kuma yana da muguwar illa ba karama ba ba karama ba rikirkita al'adar da kuma rikirkita ita kanta mahaifar da kuma zuwa ma nan gaba wata ila mace mahaifan ma ta zo ta lalace ko ta zo mara ta iya daukan cikin ba don duk wani likita mai adalci in dai zai yi wa mace allurar planning ko zai bata kwaya sai ya gaya mata cewa yana da side effects wasu chemical ne masu haɗarin gaske su ake har haɗawa a sa mata ya hana ya hana haihuwar ya hana ɗan ya mani ya zauna ya ta lalata shi kaku dole ya zama yana tana da effects to inda bai zama dole ba gaskiya kar mutum ya to amma in ya zama dole malamai sun ba da shawara sun ba da ka'ida a yi spacing a ɗan bambanta samu 'yan shekara biyu shekara uku wanda take haihuwar kunika duk shekara duk shekara amma duk wanda matarsa normal take haihuwa shekara biyu shekara uku kai ya yadda ya sa mata wata kwaya ko daya kai ya yadda ya mata allura ibar ta haka kawai amma wacce take haihuwa duk shekara duk shekara saboda kada cutu kada dan ya cutu wannan a iya zuwa a yi mata saboda turawa suna da manufa akan wannan abin a wani wurin alluran kyauta ake yin su kyauta kuma har yanzu suna cikin abu masu arha amma maganin hawan jini kuma tsada maganin ciwon suga kuma tsada amma shi kuma wannan na hana haihuwa kuma me arha suna da manufa dole sai mun rinka kula da duk abin da duk abin da bature ya dauko ya kawo maka ba ka daina ganin sa da ido daya ka bude ido biyu ka zura mai ido ka ganshi ka different angles ka kalle shi ta ko'ina ta ko'ina ta ko'ina duk abin da suka ɗauko suka kawo shi ina tabbatar muku wallahi tallahi yana da illolinsa ba inda ba sa shiga mu kuma da su babban abin da ya dame su shine ya za a kashe mutane ya za a rage yawan mutane saboda su sun ɗauka duniyar tasu ce a hannunsu take suna gani ai duka ƙasashen afirka kuna ta yawan haihuwa kasashen musulmi kuna ta yawan haihuwa kuna ta tare yaya ba ku da manufa da haka ya za a ku yawa a duniya abinci zai yi kaɗan ya za a ku yawa a duniya ku za ku rinka cin albashi kuna cinye albashin ƙasa ya za a ku kaza kaza shi yasa sai su ta kawo abubuwa yadda za a rage yawan mutane yanzu na gaya muku duk matar da za ta je asibiti za a yi mata planning ta daina haihuwa murna ake da ita laliya mara ba kyauta amma maganin sauro kuma gashi yana nan yana ta kashe mu ya gagara su mana feshi ma mu a nan kasashenmu na afirka feshi su mana ana iya kashe sauran nan fa jama'a sauran nan ana iya kashe shi a ƙasa gabaki ɗaya murus ƙwayar cutar sauran ma gaba ɗaya ba a same ta ba akwai ƙasashen ta ba sauro ko ɗaya yanzu ko nan ƙasar misira egypt da kuke gani in mutum ya je aka shi da ciwon malaria wala da ɗan sanda ake zuwa a tsaya a kan shi allah ai ba su da ita ba su da ita sun ti ba su da ruwa ne suna da ruwa ba kwata suna da kwata amma sun fi gwamnatin su ta yi mana sun yi kokari sun yaƙi wannan da yawa a cikin kasashen mu na Afirka nan babu sauro mu ko sauro mutum miliyan nawa ya kashe amma kuma kuna da yawa a haihuwa mai mata ɗaya yana da 'ya'ya ashirin talatin mai mata hudu yana da 'ya'ya kaza akwai mai 'ya'ya barkace ba sa son haihuwa to shi yasa da gangan bari ga muku wani research na karanta wani research na karanta international research ne wani ya kawo ina da shi printed yace yana cikin hanyoyin da suke bi su rage mu ku hakuri wannan duk fa'ida ce da gangan suke sa gwamnatocin mu suke kin yin aiki a kasashen mu suke barin hanyoyi a faffashe saboda ai ta hadari ana fado ana mutuwa ban faɗi sunan kowa ba ko kowa ban faɗi sunansa ba kakar wani ya ce da shi nake yawwa amma su ƙasashensu ba za ka yi kilomita dubu ko rami ɗaya ba za ka gani ba amma kuma suna kira akan hakkin ɗan adam hakkin ɗan adam ban da hanya yanzu da wani ya zo ya yi kaza ya kashe wani za a kashe sai a ce human right human right human right babu shi a hanya me yasa ba kwa mana yaƙi a gyara mana hanyoyinmu da suke kashe mu ku yi wa gwamnatin magana amma da an yi kaza ko yanzu yaƙe-yaƙen nan da ake da 'yan bandit 'yan boko haram 'yan waye da sauransu akwai 'yan ƙungiyar human suna ciki ana da 'yan ƙungiyar duniya da ba da taimako har guraren suna zuwa suna kai musu taimako suna kai musu abinci da an yi magana za a ce sai a ce sai dai a je kotu kuma kotun daman tasu ce su suka tsara sai a shekara goma ana shari'a akan kisan kai guda ɗaya amma human rights me yasa ba sa magana akan was it not our right a gyara mana hanyoyinmu to bara a gyara ba sai a ta hadari wannan ya bugi wannan wannan ya shawo kwana ya fada rami taya ta fashe ya je mutu kaji daya asibitoci da gangan su ma sai a basu ba wadatattun likitoci sai a ƙi a ba wa likitocin wadataccen albashi duk sai su ta koma ƙasashen turawa ba zan iya irga muku adadin likitocinmu a nan Najeriya ba kawai da na sani wanda suke kara suke aiki a kasashen waje da gangan ba, ba kayan aiki kuma asibitocin sai mace ta zo za ta haihu ta zubar da jini ba kayan aiki ko wani ciwo ya samu mutum ba kayan aiki yanzu akwai ciwon test ɗaya ne in za ka yi ba sai na faɗa ba test duk kano duk asibitocin kano gaba ɗaya na rantse da allah babu inda ake sai ka je lagos inda likita anan zai iya muku bayani kai akwai wanda duk arewa babu kwanan nan aka same shi a abuja test ne kuma ciwo ne yake kama mutane da haka idan ya kama ka daman daga dubu ɗari kaza miliyan kaza ne test akwai test guda ɗaya wallahi kusan sai ka kashe wajen miliyan guda to in wannan ciwon ya kama ka ya talaka test fa ba wai maganin ciwon ba a test kawai sai ka tafi lagos sai ka tafi abuja akwai wanda a Najeriya ma babu na'ura ce da ake yi wa mutane aikin kaza duk Najeriya babu amma wani ya jo yayi wani asibitinsa a Abuja wani yayi a Lagos ya siyo na'urar ya kawo ta guri biyu ne gaba ɗaya a Najeriya ko dai ka je Lagos ko ka je Abuja na Abuja ma tausaya mana akai aka ce duk arewa babu wani aka mana amma har Kano din duk babu dan ni ba likita bane amma na ga dama zan iya lissafo abubuwan gaba ɗaya sai in faɗe su duniya ta ci wannan duk ba hakkin ɗan adam bane was it not a human right ba is this not our right right din mu ne a ba mu lafiya a kula da mu so shi yasa wannan misali ne na bako in bature ya kawo maka wani abu ka daina kallonsa da ido ɗaya kawai ka kalle shi ta ɓangarori da yawa to haka wannan harkar haihuwa asibiti campaign kuɗi ake kashewa ku daina yawan haihuwa ku daina tare 'ya'ya matsaloli ba a iya kaza ba a iya kaza sauransu sai wanda zai je sha magani ya san me zai sha
to Allah ya mana afuwa akwai damuwa ko fama takarrara salasan fahaidun malam yace wanda ya maimaitu irin wato kamar abin da nake nufi anan shine yau jini ya zo mata bakwai gobe ya koma wani watan ya zo mata shida wani watan ya zo mata biyar wani watan ya zo mata tara kwana yana yawan maimaituwa ya ce ya dawo shine fa in zadat adatuha aw taqaddamat aw ta'akhkharat shine fasar to malai yace sai ta duba wanda i maimaitu sau uku in kwana bakwai bakwai bakwai ya maimaitu mata sau uku to ta dauke shi ne al'ada sauran da yake wasan fa ba al'ada bane kuma na gaya muku cikin sababin da yake kawo canjawan al'adar mace je ki dawo shine shan waɗannan ƙwayoyi na yin fulani ko allurori na fulani ya danganta ga mace in ya karbe ta lafiya kalau idan bai karbe ta ba kuma za ta shan wahala to sai ta yi kokari ta kiyaye wanne ne al'adarta kenan ba ruwanki da yawon da yake da wasan da yake kawai ki rike al'adar ki da kika saba kawai ki ci gaba da ibada ki da sauransu to mala yace wa sufratu wal qudratu fi zaman al adati haidun na fara muku bayanin wannan as-sufra wal qudra wannan ruwa da yake zuwowa gaban mace fi zaman al'ada al'ada a lokacin al'ada wato yana da hukunci ne guda biyu shi wannan ruwa fatsi-fatsi da hanta-hanta ko dauda-dauda yakan iya zuwa a farkon al'ada kamar yanzu misalin duk farkon wata take yin al'adarta januwari ɗaya ga wata february ɗaya ga wata march ɗaya ga wata april ɗaya ga wata ko to zai iya yiwa ranar ɗaya ga watan nan maimakon ta ga jini ya zo mata sai ta ga wannan ruwan datti datti da dauda dauda as-sufra wal kudra to idan ya zo mata a farkon al'ada mun tsallake wani abu to zan zo barin gama bayanin idan ya zo mata a farkon al'ada wannan sufra da kudra din to abun mamaki ana bashi hukuncin jini ne kaga yanzu ba jini bane yazo wannan ruwan dauda daudan ne yazo kora ne mahaifar yayo ya koro sai fara tahowa to amma ya zo mata a farkon al'adarta da ka sunansa me haila shine fi zamanil adati haidun to amma idan ya zo kuma fa fi ghairi zamanil ada in ya zo mata a ƙarshen al'ada to sunansa tsarki wani abu ne iri ɗaya amma hukuncinsa biyu in ya zo a farkon al'ada haila ne ko kwana uku yana ta zuwa haila haila ne amma in a ƙarshen al'ada ne yana zuwa kuma a farko yana iya zuwa a ƙarshe ɗin da ka sai ta kula in ya zo a ƙarshe to ta yi wanka kunun ta ci gaba da ainihin ibadarta menene aka tsallake na yi magana a kan shi kana gyangyaɗi bayan lam kulla hatam yi ko e wadda ba ta da mai hali na uku kenan ba ta da tamiz ba ta iya ganewa ita ce mutu hayyara mala amat na faɗa rudaddiya kenan kai ma ka zama mutu hayyarin kenan na'am wanzu ba ko littafi na sha ok to shi kenan ina jin littafi na ne ba ka zama mutahayyiri ba to malam ya ce wa inna siyata amilat bi tamyiz sale fa in lam yakul laha tamyizun fa ghalibun haidika kal alimati bi mawdihi an nasiyati li adadihi shikenan za ta aiki da ghalibul haid ma'ana mafi rinjayen haila na muku bayani menene mafi rinjayen hailin mata kaman wanda ta san daman yaushe yake kuma wacce ta san ta manta adadinsa daman yaushe yake kwana shida yake daman yaushe yake ko adadinsa nawa ne kwana shida ne ko bakwai shikenan wa in alimat adadahu wa nasiyat mawdi'ahu min ash-shahri walau fi nisfihi jalasatha min awwalihi kaman la adata laha wa la tamyiz shikenan idan mace ta manta a mawdi'in lokacin da jinin yake zuwa a wata a farkon wata ne ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata ku duba ashe zai iya yi wa mace malam ta rude ta ma kasa gane wai ita al'adarta a farkon wata take ko a tsakiya ko a ƙarshe abun mamaki ko da yake ba mamaki malam yanzu nan mutum zai sallan magariba ya karanta fatiha da sura kafin isha ya manta mai ya karanta fitina ta yi yawa a duniya so mai musu uzuri eh mai musu uzuri to in ya zamanto haka ta faru walau fi nisfihi jalasatha min awwalihi to in ta tuno koda a tsakiyan za ta zauna kai a farkon wata ne har zuwa tsakiyar wata din tana mai irga adadin kwanakin da dai duk ajiyar zaman da za ta yi kai ya wuce kwana sha biyar kenan yanzu anan ya za a yi za ta yi aiki ne kamar la'adata laha wala tamyiza wanda ba ta da al'ada ba ta da tamizi ba ta da al'ada ba ta san yaushe ba ba ta tamizi ba ta da ilimin da za ta iya bambancewa to sai ta koma menene majoritin mata suke yin al'ada to idan ai matan suna al'ada kwana shida kwana bakwai ne ko to amma kuma ai ba duka ne suke ittifaki a farkon wata da suke yi ba ko wasu ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata ba suna bambantuwa ne wata kwana shidanta daga farkon wata take yi wata kwana shidanta sai wata ya raba tsakiya take wata kwana shidanta sai wata ya je ƙarshe Allah da iko ya raba kowa irin nata malam sai kaga uwa tana yi a farkon wata yatta kuma sai wata ya tsakiya take wataƙila kuma can kanwar uwarta kuma ita kuma tana yi ne a ƙarshen wata to yanzu matar da ita bata san wanne za ta yi ba fa shine karatun ita gaba ɗaya bata san wanne ne za ta yi ba in an ce ta zaɓi mafi rinjayen mata kwana shida ko bakwai suke yi to yanzu ita a farkon wata za ta zauna ko a ƙarshen wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata to shi ne malam ya ce jalasat min awwalihi kawai tawari shida a farkon kowane wata ta buge su ba sallah ba karatun ƙur'ani ba komai ta gama to ai kaga rudaddiya ce ko in ce kidimammiya ce ko kuma dai ba ilimi kuma ana iya samun fa wannan matan wannan malamai masu ba da fatawa dole su yi tsaya su ma su lakanci su nakalci wannan karatun su gane shi dan tabbas wata kidimammiya za ta iya zuwa maka ta ce wallahi ni ba ban sani ba ni a ƙarshe ne ni ko wallahi ban ma sani ba kuma ba abin ta tambayi mijinta ba sai ka ce ki zauna ki wari goma ai ki wari bakwai a farkon wata kawai shikenan an gama Allah sa kuna tare da ni mun gama wa man zanat ta'adatuha aw taqaddamat aw ta'akhkharat fama takarrara thalathan aidun wa ma naqasa an al'adati duhurun to duk abin da ya tauye daga daga al'adarta wato duhurun ne wa ma ada fiha jalasatu duk abin da kuma ya sake dawowa sai ta zauna wasufratu wal kudratu fi zamanil adati haidun nan ƙarin bayanin shine um, ana iya samun matsala haila ɗin ta iya ƙaruwa ta tauye ta saba tana kwana bakwai shine wa manna ƙasa anil adati duhrun ta saba tana kwana bakwai ranar da kwana biyar ya cika ko shida kawai sai ta ga duk alamun nan na ɗaukewan jini ya zo mata to shi kenan sai a ce ta zauna ta ta jira in dai kin ga alamar ɗaukewan jini ko da adadin kwanakin bai cika ba wa ma na ƙasa an adati ɗorun duk abin da ya tauye daga al'adarki tsarki ne kun gane wannan to wa ma adafi hafa to in ya sake dawowa fa an ɗauka ya tsarkaka ta tsarkaka ta yi kwana biyar kuma tana kwana bakwai ta ga alamar tsarki ta yi wanka ta shirya kawai sai ta ga washe gari bayan kwana ɗaya sake dawowa yana iya wannan wasan shi kuma yaushe yake faruwa idan an musu allura ta daidaita haihuwa ko ta fulani ko sun sha kwaya irin wannan yana faruwa sai ki tsaya mata chat a kwana uku alhali kwana bakwai take ta yi wanka ta shirya ta saki jiki kurin wata rana karfe sha biyun dare sai ta ga ya dawo mata to wa ma'ada wanda ya sake dawa jalasatku sai ta zauna masa shi ma ta jira shi kun fahimci wannan kenan yanzu matsalolin da muke samu na mata wasan jini wasan jini duk macen da jini yake mata wasa sai na farko a tambaye ta kwana nawa kike eh kwana bakwai nake malam to amma yau fa ni fa kwana na na uku kuma ya dauke malam tun jiya na ga alama kuma yanzu bai dawo ba kin ga alamar daukewa eh na gani to ke wanka ki sallah bayan kwana biyu sai ta da kiran malam ya fa sake dawowa to sai ke zauna ya kama wasa ne kenan wataƙila an je an taɓa masa wani wuri ne da bai kamata a taɓa masa ba kun ga aiki ya samu sai ta sake zama masa sai ta ainihin jira shi akwai matsalar ke zuwa shi ma zan yi bayanin sa za mu zo shi nan gaba a gurguje mace ta yi al'ada yau kawai sai ta ga alamar tsarki kat ya ɗauke ta yi wanka ta yi sallar ta yini guda washe gari sai sake dawowa to ya za a yi da wannan ya ɗauke ya dawo ya ɗauke ya dawo zama za ta yi ne ce ta jira tun daga farko ya ɗauke watakila ya ba ta gab ɗin kwana ɗaya kwana biyu ba ta sallah a'a yana ɗaukewa da ta ga alama ya ɗauke yi wanka ki ci gaba da sallaki in ya sake dawowa fa sake zama ki jira shi in ya sake ɗaukewa fa sake yin wanka ki ci gaba da mu'amala in ya sake dawowa fa sake zama ki jira shi to wannan zaune-zaunen ta jira shi har zuwa kwana nawa sha biyar to kun gane karatun kenan shine mai ahalar ya ce lafakat ayyamuhu sai ta bi na yi haila kwana ɗaya ya ɗauke na yi wanka na yi tsarki shi kenan ya daɗa dawowa kwana na biyu watakila zai iya ɗaukanta kwana ashirin yana yi to wannan kwanakin za ta irga da zarar ta irga kwana sha biyar tana wannan inda ya kai kwana sha biyar to ta rubu da shi wasa yake mata kawai ta yanke wannan shine jinin al'ada sauran fa da mufasad ne jinin rashin lafiya ne Allah sa kun gane ina fatan kuna fahimta wannan as-sufra wal qudra na muku bayanin sa ko wa man zada yawman wa man ra'at yawman daman ka gani wa yawman naqa'an faddamu haidun wa naqa'u ukhrun shine bayanin da na muku wanda ta ga yau daman jini wa yawman naqa'an wata rana kuma tsarkaka shine naqa' faddamu jinin da ta gani haidun hukuncinsa jinin haila wannan ka'u tsarkaka da ta gani ko ɗaukewa jinin da ta gani shi kuma mai ɗuhurun tsarki ne malam ya abur aksarahu matuƙar bai wuce mafi yawancinsa ba shine mai kwana sha biyar wal mustahadatu wa nahwuha taktasilu farjaha to wannan kuma mai jinin rashin lafiya yanzu mun dawo kanta mai zubar jini kullum Allah ka kiyaye mata akwai larura malam larura larura ko ta yi mata aiki jini ta zuba ko ta da wasu kwayoyi jini kaza shi ma wannan shan maganin planin din yana iya mace ya mai da ya mai da mace mustahaba kullun ta ta jini iya tsawon wata in ta ci sa kwana ɗaya biyu ya dauke daga zarar ta fara wannan allurar zai dakatar mata da haihuwa kuma jini zai ta zuwa to to ya za ta yi kullum taktasilu farjaha ko taksilu farja za ta rinka wanke gabanta wata asibuhu ta nade shi da tsumma ko bandeji ko auduga ko pat wata tawadda'u za ta rinka yin alwala li waqti kulli salati duk lokacin sallah ko da da alwalarta a jikinta sai ta sake sabuwar alwala ku rike mace mai istihada ba ta iya hada sallah uku hudu biyar da alwala daya duk da mun yadda cewa jinin istihada nan jini ne na rashin lafiya kawai ku ba ta ka'ida in dai tana zubar da jinin rashin lafiya kowace sallah sai ta yi alwala wa tusalli furudan wa nawafila ya halatta ta yi sallar farilla kuma ta iya ƙara nafila ma idan ta ga dama me yasa aka ce dole sai ta sake alwala kowace sallah linuzuli dami saboda ai jini yana zuba koyaushe koyaushe din yana zuwa ba zai a ce ta hada azhar da la'asar da alwala guda ɗaya ba ita kan hukuncin ta dai sai ta sake alwala wala tudau illa ma a khawfil anati mala yace ba a saduwa da ita wannan makaruhi ne kenan wannan makaruhi ne ba wai haram bane sai dai idan mutum yana jin tsoron zina ma'ana wadda ba ta da lafiya take da wannan larurar to sai a kyale ta sai dai in ana jin al'anat liman khashiya al'anata alwuqu'u fil muharram shine al'anatu aukawa cikin haram shine al'ana to nan kam idan yana jin tsoron haka ko a cikin jinin zai je mu'amala amma matukar akwai jinin kuma ba a jin tsoron anatin ko takila akwai wasu iyalan ba ita ba to ba laifi sai a daga mata kafa wa yusahabu ghasluha li kulli salah mustahabbi ne wanka kowace sallah can alwala dole ne wanka fa mustahabbi to kenan ba dole bane ta yi wankan amma an so inda hali da wadatar toilet mai kyau da ruwa shikenan ta je ta wanka saboda zuban jinin kullun kullun yana zuwa akwai hadisin cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin da ummu habiba bintu jahsh ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce inni ustahad ni ina ta zubar da jini kullum annabi ya ce inna ma zalika irqun faksili thumma salli faktasili thumma salli tace ya mun san Allah kullun jini nake zubarwa ka gani sai ya ce wannan wata jijiya ne daman jinin istihada din wata jijiya ne da take ballewa take zubowa to wannan jijiyar in ta balle wani lokacin shedan yake ballata bil munasaba ya kamata in sanar da ku cewa da yawan mata masu yawan zubar da jini fa aljanu suna sa su zubar da jini masu ciwon aljani wanda suke da masul jin za ku ga likita yayi yayi yayi abin ya gagara to wannan ya tabbata kamar yadda malaman sunna suka bayani idan mace tana da aljani tana yana iya sa ta ya balle jijiyar ta ta zubar da jini dan me dan mijinta ya kaurace mata dan me dan ta shiga damuwa to sai a hada bayan shan maganin bature a ta mata rukiya wa aksaru muddatun nifas yace wa yusabu ghasluha li kulli salatin ko wa aksar muddatun nifasi to sai jinin haihuwa shine na karshe 40 yawman jinin da mace za ta zauna idan ta haihu kwana 40 jini ne da yake zubowa daga mahaifa saboda dalilin haihuwa in mace ba ta da ciki ba ta yin wannan me yasa yake zubowa da lokacin da take ciki baya zubowa dan ne yake amfanuwa da jinin yanzu kuma dan ya koshi yana so ya fito duniya ya fara shan madara ya fara shan nonon uwarsa a fara kada masa koko da saralak bai da bukatar jinin uwarsa da haka idan an zo fita sai zuciya sai ya koro wannan jinin abincin nasu yake korowa shine kake jin jinin haihuwa suka ce damun jini ne kana muhtabasan an tsare shi أيام الحمل يتغذى منه الطفل في بطن أمه أتريكي Allah ya tsare wannan jinin saboda abin mamaki da shi ɗan yake ci ya sha, karka ɗauka jariri baya ci ya sha, yadda kake jin yunwa yana ci. Wannan jinin da ta daina zubarwa na al'ada a wata ɗin nan shi ne Allah yake tattare shi a cikin mahaifa ya ba wa ɗanka bayan abincin da kai kake ba ta take ci take sha yake zama jinin in ya zama jinin al'ada to sai kuma ya wuce cikin mahaifa an banda Allah wa isa yi wannan jini ya zama abinci malam shine ruwan shine sigansa shine gishiransa shine tattasansa da tumatir ɗinsa da cittarta da albasarsa duk abin da zai gina masa jiki yana cikin wannan jinin amma kuma jinin datti ne abin mamaki da ba dan akwai shi ba da zuba zai a banza amma haka Allah ya juya abin don a nuna ma Allah ya isa komai wannan kadai ya isa ya ƙara maka imani da Allah to wannan jini zai ta zuba zai ta zuba in mace ta haihu sai ta kwana arba'in shine wannan aksaruhu wannan kauli na farko kenan amma a wajen malaman malikiya kwana sittin ne suna kai shi kwana sittin. amma zance mafi inganci da ya zo a cikin hadisi kamar da ya zo a wannan littafin shine mace mai haihuwa kar ta zauna sama da kwana arba'in wa mata tahurat qablahu tatahharat wa sallat duk lokacin da mace ta tsarkaka kafin kwana arba'in din ma'ana zai iya yawa mata ka kwasa tv ma ta tsarkaka zai iya yawa kwana goma akwai wadda wallahi kwana uku ma ta gama akwai mai kwana ɗaya ma in ya zo ya zuba ya zuba ya zuba shikenan ya gama haka Allah yake yin mutane malam daban-daban to ya halatta ta tsarkaka kuma ta sallata kenan ba dole bane hajiya ba dole bane sai kin yi kwana arba'in in kin ga tsarki ya zo miki alamun tsarkin can duk da na yi bayani ya zo miki to shikenan sai ki sallake ki wankanki amma hukuncin alaƙa fa wa yukrahu wat'uha qabla al-arba'in ba'da at-tatahhuri ba a so an ki makaruhi ne a sadu da ita a take ta kafin ta yi 40 din nan to wannan daga nan ne matan mu kake ji ana cewa ai wance ta yi 40 wannan 40 din kun ga ai a hadisi yazo ai kuma daman iya 40 din shine aka juya shi aka hada musu da ruwan zafi da darbejiya da haka akan daidai suke da haka duk wanda matarsa ta haihu ya ba ta hutun kwana arba'in ya daga mata kafa kwana arba'in ya ishe ta ta yi duk abin da za ta yi in ciwo ne in rauni ne da allurai da shan magani da cin abinci mai kyau zai bulbulu da shan ruwan kanwa da kunun kanwa yana taimakawa fa in awada haddamu fa mashkukun fihi to jinin in ya sake dawowa fa to ya za a yi ana shakka a cikinsa shin jinin da zai dawo mata bayan wannan kwanakin na al'ada ne ai na haila ne ko na nifasi ne tana shakka ko kuma idan ya zo mata ba ta iya ganewa wanne ne ba to fa kar ta yin sallah tun da jinin shakka ne ba tabbas to ta yi sallah kuma ta yi azumi wa taqdil wajiba za ta rama ainihin wato wajibi abin da yake kanta sallar da take kanta taqdis salata ba'da al-arba'in ijaban sallolin da suka zo bayan kwana 40 din da jini ya zo na shakkan duk da ta yi sallah ta yi azumi to azumi dai ta je ta sha amma in jinin ya tafi ya daina zuwa don raba kafa don fita daga safani to tarama sallolin da suka zo mata na bayan kwana arba'in ɗin wanda ya zo jinin shakka to shine su kuma malikiya sai suka ce a'a a kai shi zuwa kwana sittin amma wannan fatawar ita ce tafi inganci Allah ya musu rahama wa huwa kal haidi kamar haila ne fi ma ya illu mana jinin haihuwa kamar haila ne ce abin da yake halatta wa ya harumu cikin abin da yake haramta wa yajibu da yake wajaba wa yasqudu da abin da yake faduwa kan ta ghairal iddati wal bulugh banda maganar idda banda maganar wato balaga abin da ake nufi anan duk macen da aka sake ta shari'a ta ce ta yi amfani da zuwan jinin al'ada ne guda uku ko tsarki uku shine za ta yi idda wal mutallaqatu kul mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurwa jinin haihuwa ba qur'u bane jinin haila shine qur'u to amma macen da aka sake ta tana da ciki to ita kam za ta iya amfani da haihuwa tana haihuwa ko da jini ko babu jini ta gama idda amma jinin haihuwa ba a amfani da shi wajen irga jinin idda idan ba ku gane karatun ba mace ce ta haihu ranar da ta haihu sai mijinta sai ya sake ta to kuma tana cikin jinin me na haihuwa watakila yana zuwa ya je da to ghairul idda kaffata irga jinin haihuwa a matsayin me jinin idda ba a yi dan qur'ani yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru thalathat quru dinnan wannan qur'un ana nufin jinin haila ne ko tsarkin shi da haka kar wata mata ta yi amfani da jinin haihuwa a matsayin iddata ba a yi yana iya yiwa Allah ya sauke wasu mazan ko kuma yanayi yana iya faruwa kurin mutum matarsa ta haihu su yi wani sabani ya sake ta malam in ba su abu sai ta shekara biyu saboda galiban in mace tana shayarwa wasu ba su yin jini sai ta jira in ku ba haka ba sai dai ta ta yi yayan dole wa wannan ɗan ya kamata mutane ku gane wannan illolin sake mata da ka sake ta tana haihuwa gwanda dab da za ta haihu ka sake ta a ɗauki riskin da zai faru ta haihu in tana haihuwa ta yi idda in Allah ya sa ta samu wani mijin da zai neme ta da jegonta fa ni'ima amma sai da ta haihu kace ta haihu lafiya na sake ta to kana nufin ta zauna tana zaman jiran ka kenan shekara biyu dan sai ta shekara biyu ta yaye yaron in ka ga wata mace ta yi jini to ta yaye yaron ya daina shan nono matukar yana shan nono ba ta jini da yawan su to in kuma mace tana shayarwa tana jini to ita kuma wannan tana da falala falalarta in an sake ta bayan ta haihu jinin da duk za ta yi tana shayar da yaro a cikin shekaru biyan nan to sunansa haila za ta iya yin iddatta kafin ta yaye yaro kenan kaji daya illa ta biyu a wajen maza da ba sa so duk matar da tana shayarwa tana al'ada ita kuma zai iya ta ɗauki sabon ciki ko da ɗan nan yana wata uku ne matukar matarka tana jini tana ba da yaro nono kuma tana al'ada to ka shirya kawai zai iya yiwa wata biyar wata shida ɗan jariri wata uku kurum ta ɗauki ciki to wannan ne a irin wannan yanayi malamai suke ba da fatawa ta je ta yi planning ta tsayar da abin ɗin haihuwar ta ɗan ba da tazara ta ɗan ba da rata alal aƙalli yaron ya yi kwari ya shekara biyu zuwa uku sai kuma a ci gaba da haihuwa albulug haka shi ma balaga shi ana gane balagar mace ne da zuwan jinin al'ada ba da zuwan jinin haihuwa ba liwusulul bulug bil inzal sabiq lil ham da sauransu wa in waladat tawamaini to sai matsala ta karshe ba sai ka daga takaddaka ba na san lokaci yayi dole in zo karshen babin idan ta haifi yara jarirai guda biyu ya za yi haihuwa biyu ne fa'awwalin nifasi wa akhiruhu min awwalihima ga wani karatu awwalin nifasi wa akhiruhu min awwalihima daga wanne za ta fara irga jinin haihuwarta dan farko ko da na biyu kun san ana iya samu yanzu mace ta haifi da an gama ana murna baby ya zo lafiya lafiya da yamma ta karo muku na biyu wallahi tana iya yi kaɗan daga aikinsu kenan wasu suna iya kawo maka guda biyun a lokaci akwai wanda guda uku ta yi ana murna alhamdulillah abu ya ɗa ya sauka put sai ta gano wani bayan wani lokaci aka ce kai sai ta gano wani na ce to wannan asibitin ba su da na'ura ne koya aka yi ne allahu alam to yanzu injini ya fara zuwa mata a na farkon to kuma sai ta sake ƙara wani jinin a na biyun da zai zo ko wataƙila har da na uku to yanzu ya za a yi shi gwanda ma mai littafin ya ɗan mana kara ya ce ta wa maini ƙwaya biyu malam akwai masu uku ma to shi ne fa'awwalun nifasi wa akhiruhu min awwalihima kawai farkon jininta ƙarshen jininta ta yi irge daga menene daga ɗan farko ɗan farko shine lissafin ta ɗan farko ba ruwan ta ɗana biyu saboda ɗana biyu ai ƙanin na farko ne ɗana uku ma ai ƙanin na biyu ne da haka yana ɗaukar mai hukuncin wancan ne gabaki ɗaya abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma da shi Allah mana kuwa na san dai karatun nan kara kuka yi wa mata kuka zo kuka zauna kawai ba ba na ku bane ba Allah mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu